سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan gari mai albarka garin kankiya a wannan jiha mai albarka jihar katsina ina farin cikin kasancewa ta tare da ku a wannan safiya a wannan babban masallaci a malamai sun yi wa'azi sun yi mana nasihu sun kama gaɓoɓi masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da rayuwarku ko mata da mu'amalolinku na yau da gobe sai mu ce musu Allah ya saka musu alkhairi malami na farko malam yusuf usman kofa a limamin masallacin al'ansar na mai dile a jihar kano kumbotso local government ɗaya daga cikin malamai matasa shabab masu da'awa a jihar kano ya yi mana nasihu ga iyaye mata wasu abubuwa da ya ɗauko masu daɗin ji ga maza su kuma mata sai dai a yi ta cewa wayo Allah wayo Allah amma kuma lokaci bai bari ya ƙarasa ba muna muku wasiya ku ɗauki waɗannan nasihu ku riƙe don ku zauna lafiya a gidajenku ɗan uwa malam sa'id aliyu gidan rodi limam masallacin abdurrahman ibn auf na juma'a a cikin garin kano a anguwar bubugaji shi ma ya yi mana nasiha a wannan guri ya dora akan abin da dan uwa malam yusuf usman kofa ya faɗa wanda duka kwalliya ce gare ku ku iyaye mata in kun rike za ku ƙara kyau za ku ƙara mutunci za ku ƙara daraja a idan mazajenku da iyayenku malami na uku shi ɗan uwa malam muhammad didat limamin masallacin juma'a na al'ansar shi ma a kumbotso local government a wannan mai sunan wannan nam? kuyanta inna yawa a kuyanta inna shi ma ya zo da tasa bulalar kuma amma bai da lokaci ya fara doke-doke aka tsaye da shi duka wallahi maganganu ne masu tsada masu muhimmanci da ya kamata ya yan uwa ku kula da shi iyayena mata ba don komai ba don so ake a inganta muku rayuwa ni dan uwansu da muke tare bayan na musu addu'a Allah saka musu alkhairi Allah ba su lada ni kuma zan rufe ne da bayanai dangane da wasu abubuwa da suke damun iyaye mata kuma suke damun maza damuwa ce mu muna ciki kuma kuna ciki ban sani ba ko Allah zai taimaka ku gane ku gyara don ku yayo mazajen ku bakin ciki da bacin rai da suke da shi a zamantakewarsu da ku zan kawo su a gurguje a takaice da buga misalai kuma na tabbatar ba zan yi kafara ba a gabana ɗin nan ga wasu idanuwa nan da yawa ina ganin su suna da wannan matsalolin fata na Allah ya sa mazan garin kankiya su yi addu'a Allah ya sa albarka ce malam ya zo ya mana gyaran gida idan kun koma gida a ga kun zama wasu sahabbai wasu sahabbai sahabbai haka matan sahabbai saboda imani da takawa iyayena mata Allah ya muku albarka Allah ya yalwata muku arziki da rayuwa ya yi muku matsalolinku kuma a cikin maganganun da zan yi zan faɗi matsaloli ne ba wai damuwarku ce ku kaɗai ba cutar da ku da ake yi saboda maza da yawa suna kallona suna ji na Allah ya taimake ni wani wanda yake wa matarsa irin wannan abin ya ji abin da na faɗa kuma shi ma Allah ba shi ikon gyarawa akwai abin da ya shafe ku kai tsaye amma kuna da dalilin da yasa kuke yi abu na farko shine daga cikin abin da yake lalata rayuwar mace illata ta a gidanta mijinta ya tsane ta ya ƙi ta kuma ta kasa samun wanda zai goyi bayanta shine mummunan kishi zazzafan kishi bagin kishi ku kula da ni na ce mummunan kishi kuma na ce zazzafan kishi kuma na ce bakin kishi ban ce kishi kawai ba macen da ba ta da kishi ma kwata-kwata ma matsala ce amma ina nufin kishin da yake mummuna zazzafa baki kishin yanka ɗan kishiya kishin kashe miji in zai yi kishiya kishin zubawa 'ya'yan miji shinkafar bera su mutu kishin fada da uwar miji kishin kishi da uwar miji wata mata tana kishi da uwar mijinta kishin kishi da uban miji irin wannan rashin hankali irin wannan kishi da yake nuna motsuwa ta kwakwalwa bai kamata mace tana yin wannan ba amma shawara ce nake ba ku in kun karba za ku zauna lafiya idan ba ku karba ba za ku sha wahala ina so ki gane namiji dai ya fi ƙarfinki ki yadda ko kar ki yadda ki amince ko kar ki amince kina ƙasan namiji Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita maza akan mata su ne suke sama da mace namiji shine shugabanki mijinki shine jagoranki mijinki shine president ɗinki shine governor ɗinki shine chairman ɗinki shine senatanki shine house of shine dan majalisar reps representatives naki shine jagoranki in ba miji ba wane ne in uba ma ya aiko yana son ganin yarsa sai ta nemi izinin mijinta yau da babanki zai ce binta ina son ganin ki a gida yau binta ba ke saki fita ba sai kin buga mijinki ki ce babana yana nema na in yace ki jira dole binta ki jira ashe ya isa in ba namiji ba wane ne wanda yau ko hajji ko umra zaki je sai ya bada izini da yau wani zai lale miki kujerar makka ya ce gashi ya biya miki bai isa ba sai an nemi izinin miji in ya ga dama zai ce a ina da bukatar ki a wannan lokacin a haƙura dole kuma a haƙura a jira sai Allah ya kawo wata ashe miji ya isa ku mutunta mazajen ku ku zauna lafiya a ku yi musu da'a ku yi musu biyayya kamar yadda malaman nan suka gaya muku wallahi kullum muna gaya muku wannan ne ba wai dan mu danne hakkinku ba ko mu nuna ba ku da hakki ba a'a muna so ku yi rayuwa ne mai daɗi kullum in na zo wa'azi wa mata babban abin da ne yake gabana yaya zan yi in gana inganta rayuwar ya mace ta yadda za ta yi rayuwa mai daɗi a gidan mijinta ni idan ina zaune in na san wani shugabana ne kuma sai na bi shi zan zauna lafiya in samu abin da nake so me zai hana mai biyayya dole masa biyayya dole masa da'a kuma duk wanda yake son zaman lafiya to dole ne ya bi shugabansa ya bi jagoransa a ko'ina yake to matsalar da kuke samu shine rashin biyayya ga mazajenku kishi din nan ba za mu hana mace kishi ba dan nana Aisha ma ta yi kishi nana Aisha da kanta take cewa ana mar'atun ghayur ni mace ce mai kishi inji Aisha ke ma kya iya gaya mijinki ka bi a hankali da ni ina da kishi amma karki ce ina da zazzafan kishi yau ba mun zo ne mu yi jana'izar kishi ba a'a mun zo ne mu yi jana'izar zazzafan kishi bakin kishi mummunan kishi aisha tana da kishi barin baku labari na kishin na na aisha don in kwantar muku da hankali ku ce malamin nan ya zo daga kano ya zo ya hana mu mai kishi ku je ku ta yi allah ba da sa'a ku toya shi ma a tukunya ku ci ku more tunda ba ku iya rabuwa da shi na na aisha take cewa annabi ana mar'atun ghayur ina da kishi ya rasulullah na na aisha kishinta hatta matattu ma bata kyale su ba ita matar da ta mutu ma tana kwance a kabari bata kyale ta ba kishi na na khadija annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana dan rabo na abubuwa haka a gida sadaka sai ce akai wa kawai khadija ina wance wance kawan na na khadija ne akai mata ina wance wance kawan khadija akai mata sannan kuma manzo Allah dabi'arsa yana yawan kiran khadija khadija a cikin gidansa bini bini sai ce khadija khadija ashe wannan abun ya kullaci na na Aisha sai ta ce wai meye ne wai kada mu kake ta kiran wata matar da ta riga ta mutu imra'atun qad halakat da wannan lafazin kana kiran matar da ta riga ta mutu halakat ma ta ce ba Allah ya canja maka wadda tafi ta ba annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba sai na Aisha sai ta yi lakwas sai shiru da ta sani da bata faɗi wannan magana ba saboda gaskiya annabi yana son na na Khadija kuma na na Khadija ta masa hidima shine abinda malamin farko yake gaya muku hidima wa miji yana ƙara wa mace matsayi da daraja me sirrin da yasa nana Khadija ta mallake zuciyar Annabi ta mallake gidan Annabi hidima hidima wanda yau maza sun rasa sai kaɗan makilin da brush ba kya iya samun gidanki idan zai yi wanka a banɗaki dudu ina makilin ina baka san inda yake ba za ka je ka duba ba amsa ki kenan mai kun kafin ya shigo banɗakin kin shirya masa komai wani ya zo zai fita yana ta neman hularsa ashe ta ɓoye hula a ƙarƙashin gado mace tana sa hula ne ka je ka nemi kayanka wallahi akwai mutumin da yake gaya min cewa malam ga ta nan matata ce wannan ya sake ta ne ana taya za a mai da ita ya ce ah to me amfanin in zauna da ita duk abin da nake so ba ta so na auna ta in dai ina son abu kawai ba ta so nace to ya take zaune a gidan yace ba dan ni take zama ba dan ƴaƴanta take zama da kuma cefa ne dan zan kawo da safa da rana da daddare ba fashi ta san ta koma gidansu ba uwan ba uban duk sun mutu da haka zaman larura ce kawai ni na san ba zama na take yi ba daman in mace ta rika a gida ku yi haƙuri da karatuna na yau in mace ta rika ta yi ƙwari a gida ta tara 'ya'ya ta samu samari matasa tsawonsu ya fi na ubansu ta tara 'ya'ya sun yi aure sun an fara samun jikoki to ta miƙe kafa wata da mijin ya zo ce ki tattara ki fita ki bar gidan nan ta ce eh na ci gida haka dai wallahi kai tabi he na ci gida wallahi kun san me ake nufi da he na ci gida ta tara ƴaƴa manya-manya ta tara kaza ƴaƴanta suka zo suka ce baba wai me wace magana ce wai ake yi ne yanzu ne ai mama ba inda za je wallahi sai dai ka fita ka bata gidan wai yau Allah ya kawo mu lokacin da mace za ta yi tafi ta ce he ta ci gida ma'ana tunda ta gama da kai ta tara maka ƴaƴa ashe jari ne ƴaƴan ashe kuna amfani da ƴaƴanku ku danne mazaje ta ci gida ma'ana wallahi ba za ta fita ba kuma in shaida muku ba ta fita ba fa hada kai ta da ƴaƴanta suka ce wallahi ba inda zaki mama sai dai ka hada kayanka kai waje to kin ga magana ta gaskiya in kun fahimce ni akwai matan da mazajensu suna zaune ne da su ba wai dan ƙauna ko soyayya ba ba yanda za su yi da su ne sun zama musu ƙarfan ƙafa kuma ku mu gaya wa kanmu gaskiya a cikinku akwai matan da suna zaune ne a gidan mijinsu ba don tsabar ƙauna da soyayya da sallah don aure ba a'a zaman cin arziki take kurin wata ta ce wallahi rabona da shi a shimfiɗa shekara ashirin na ce shekara nawa ashirin ba sa kwanciya a shimfiɗa ɗaya ya gagara sakinta kuma in ya sake ta ma ba za ta fita daga gidan ba ko jiya wata ta mun fatawa tana cewa tsakaninta da shi shekara bakwai na ce haka kika haƙura ta ce to malam ya zan yi ga 'ya'ya wallahi haka take kwana ta tashi ta kwana ta tashi to ku rubuta ku ajiye zan zo ne magana akan wannan abin yana daga cikin matsalolin mata damuwar mata yanda mazaje suke ƙaurace musu mu dawo kan maganar kishi Nana Aisha wata rana suna tare da manzon Allah a ranar girkinta. Cikin dare sai ta ji annabi ya tashi, ya fita. Hali irin naku na mata masha Allah. Sai wani abu ya kullace ta a cikin zuciyarta ta ce hala dai zai tafi ɗakin wata ne a cikin matansa. Daman duk mutumin da yake da mata ɗaya, biyu, uku, kudu, to daman ko bai sa CCTV kyamara ba, wallahi matansa sun sa ido a kan shi. a duniya ni ban taba ganin mai ido na ƙurulla mai sa ido da bincike da lura da ɗa namiji irin ya mace ba wallahi musamman wanda yake da mata biyu ko uku komai naka sai an kula ko zuwa za ka yi za ka fita daga girkinta za ka tafi ɗaya gidan ana kula da wani irin wanka kake yi yi ai zai tafi can zai wanka mana zai sa shadda sa mai tsada zai sa tunani ko nan da yake bola ne haka ya zo min yana warin gumi ta kula da shi ashe wai in zai tafi can wai wanka yake yana gyara jiki ita ce ake dokinta kishi kishi wata mata fa zuwa ta ta sa mijinta a gaba saboda bakin kishi wai ya zo mata ba irin yadda take so ya zo ba yana magana ta ki kula shi me ya faru eh ai ka san wulakancin da kake mun ni dai abin da ake ma a gidan nan Allah ya sani Allah shine shaida kuma Allah shine gatana kuma Allah bai zai kyale ku ba kai da ita munafakar banza munafakar wafi a a a, a me ta miki zaki zage ta kuma fa amma ba ta nan kin san me ya faru wai ya zo shigowa gidan ne gidanta sai aka kuskure hularsa bai gyara ta ba ya shigo da ita a haka kin ga haka duk lokacin da kika ga hular namiji ta yi haka wannan yankan ya yi haka to akwai matsala shi ne ta ce yanzu wannan wani irin wulaƙanci ne za a shigo min gida a haka za a shigo min ya ce a ya duba ga ya ce wallahi ba makula ba ya haƙuri wai ashe hulunan namu ma sai mun sa yadda matanmu suke so ƙarshen zamani kenan saboda jin tsoron kishin mace wai ai ya ta lura kuma ta sani ranar ya je ɗakin amaryarsa ya je ɗakin amanar hularsa ya caka ta a haka wata ran ya sa ta a gaban goshi in kin ga namiji ya haka to ya yi seti kenan ko kuma a ga ya yi haka to haka ana shan iska hankali ya kwanta kenan ba matsala an karɓi albashi an fara kashewa kenan a haka to wai ita wai dan me za a zo mata da hula wai wai abu kaɗai wai a karkace a haka saboda ita ba a damu da ita ba yanzu kishin ku har ya kai ga hahulunan mazajen kuma sai kun sa ido a kai Allah shirye ku yaya zai wannan mai gida ya dauki hula ya gyara ya ce Allah baki hakuri shikenan ta dawo normal rigunan da kake sawa wallahi ce ta gane in rigunan ka masu tsada rigunan ka masu tsada a can ɗakin sun fi yawa wallahi macen wannan zamani sai ta ma magana kuma koda ba da niyyar ka ba baka sani ba kawai ko incidents ne wani dacewa ne kawai sa rigar ka kaza hular ka kaza kai ko agogo kake ajiyewa sai a ce ai an agogo ai yana gidan wance ai ai sai gidan wance agogo kan mu ko a aje agogo a gidan mu dan Allah ku ji tsoron Allah ku daina malamai suke cewa alghairatul mu'tadila shay'un matlubun minan nisa kishi tsakatsakin kishi abun so ne ga mata suka ce wa man la yagharu ala ahlihi wa huwa dayusun wa matrudun min rahmatillah haka din namijin da baya kishin matarsa shi kansa namiji ya zama mai kishin matarsa yana kishi a kanta baya so ya ga tana kwalliya tana fita maza suna ganinta baya so ya ga tana chatin da wasu maza baya so ya ga doguwar waya ya kira kullum busy wayarki baya so ya ga kin fita kina kada jiki a gaban maza baya so ya ga kina fita kasuwa kina sa jan baki da gazal baya so ya ga kattin maza suna kawo miki ziyara gidanki kuna zaman hira baya so ya ga kaza wallahi duk mijin da yake miki wannan wallahi bakin ki yake ba yana son ki ne yana son ki amma yau ba ku gane ba gani kuke wai sa ido ne ake akan um, mummunan kishi yana cutar da mace wata ta kashe mijinta saboda kawai zai kara mata kishiya reza ta samu yana kwance daga ji ta tabbatar ya kai kudin aure za a daura mai aure nan da sati kaza yana kwance bai sani ba ta murkushe shi da karfin tuwo ta dauki reza ta yanke mai gaba jini dai mutumin nan sai jana'izar sa kai a ƙasar na aka yi wannan ta ce na huta da ni da ita gaba ɗaya kowa ma ya asara da a mata kishiya gwanda ta kashe mijin akwai wanda ta bunka mijinta wuta ta sa mai fetur saboda bakin kishi zai mata kishiya akwai wanda ta zagi uwar mijinta saboda kishi wai dan mai mijin zai zo yana yi wa uwarsa hidima ita ma yana mata akwai wanda mijinta ya sayo a tamfa iri ɗaya da nata da na uwarsa da wanda ya sayo matarsa da wanda ya sayo uwarsa iri ɗaya da ya kawo matar fa sai da ya fara kawo matar ta zaɓa sai ta ce wannan kuma wa za a kaiwa sai ya ce mahaifiyata sai ta ce masa to ai da sai ka raba kwana ita ma da ita kishi akwai wanda bakin ciki suke yi su ga miji ya yi wa ubansa hidima har kishi ake fa tsakanin uban miji da uban amarya da uban mata idan mijinta ya gina wa ubansa gida sai ta ce ya bai gina wa nata uban ba ya za a yi nuna bambanci mana yau idan kai aure to ubanka ya zama guda biyu idan ya kai ubansa hajji in bai kai uban matarsa ba sai an yaƙe shi sai an ce ya aka yi ba shi uban nata ai ba da daraja tun da ya ɗauki ya baka idan ya je ya taimaki uwarsa ya mata hidima sai ta yi magana kishi kishi sai ta yi magana ta ce me yasa ba ai wa uwarta ba kin shiga gonar da ba take ba kuma kin rungumo rikicin da wallahi ya fi ƙarfinki kuma ba za ki kai labari ba akwai wanda take kishi da 'ya'yan mijinta ba ta magana da 'ya'yan mijinta an zo magana yaran suka ce ai ba ta kula mu ko mun gashe ta ba ta amsa kun san me saboda tsabar kishi wai tana ganin in ta ci gaba da kula su za a samu kofa har ma su ji daɗin zama a gidan su ce uwarsu ta dawo an saki uwarsa ne da aka ta ce bari ta sake su su ma 'ya'yan gaba ɗaya bara ta sake bara ta yi musu magana ba kar ma a ce kaza kaza kaza su samu gindin zama su dawo da uwarsu akwai mai kishin da waya idan mijinta yana yi sai ta rinka yau haka kawai sai ta ɗauki waya tana tana buga wayar mijinta in ta ji bizi halama hira yake yi halama zance yake yi da wata ina ruwanki Allah ya turo ki ne ki sa mai ido sai ka dawo gida wai ni yawan wayan nan da ake ta yi duk kullum karfe goma na dare ni sai in ga kana ta waya kai baka dawo gida ba wai wai wai ina wai me kake yi ne to kasuwanci yake ba shikenan ba kai in kuna son wa'azin ne ya tafi lomar huku bani ruwa irin kasha yawwa dan ma'azin mata sai da shan ruwa ajiye mun shi a kusa da ni a saboda yaƙi ne sai an yi da gaske abinda nake faɗa ba haka ba ne to me yasa kuke haka to ki riƙe wannan yana daga cikin damuwarku wata tana ta rikici da mijinta ai wallahi tallahi na san timetable din aikinsa ai ranar kaza bai da aiki a office ranar kaza ma bai da aiki amma sai ya fita ashe zuwa yake yan mata suna zuwa office ɗinsa to malamin jami'a ne ba zai gana da yan mata ba yanzu malamin jami'a kin isa ki hana shi mu'amala da mata sai dai a ce ji tsoron Allah tunda ku zai koyar da su zai ba su assignment tunda ku zai je musu lacca dole su tambaye shi wani abu wata ba ta yi test ba ta zo ofis ɗinsa tana tambaya wata ba ta da lafiya ba ta samu halartar laccansa ba ya ɗauki attendance dole ta yi mai magana aiki aka ɗauke shi albashi ake bashi da shi kike albashin da ake bashi da shi kike shafa hoda kike sa hijabin da kike sawa kike sa takalmin da kike sawa dole ya entertain ɗin ɗalibai yanzu wani mijinki level coordinator ne ku je ku tambaya aikin jami'a waye level coordinator level coordinator shine uban ɗalibai duk wani ciwon kai na ɗalibai matsalolin ɗalibai mazansu da matansu dole su zo su same shi ya musu bayani to wata wani matarsa mai kishi ne ita bayan da za a yi a yi wa mijinta waya yanzu wata ɗaliba ce ba ta yi asamin ba ya zo ya karba ta nemi lamba ta kira matarsa ta ji ce wallahi tallahi malam wallahi ɗalibai na ne Allah ya sani malam ba mata nake nema ba a'a wallahi ƙarya yake yi ta samu gindin zama to bari ya bari ya zo ya zauna miki a gidan da talauci me za ki ci ku daina sa ido ku daina zazzafan kishi yanzu wata mijinta sana'ar awarwaro yake yi da agogon mata da sarƙar mata da ɗan kwalin mata da takalmin mata kin isa ki raba shi da mata? da wannan harkar matan saye da sayarwa na matan da shi yake kawo muku abin da za ku ci makaho zai zama bakinsa zai rufe dole wata nan ta kira shi wata ta kira ce tana son kaya kaza yanzu wata mijinta shagon atamfa ne da shi lesi lesi ne na mata da shi yana turawa wasu kwastomominsa mata a wata jiha bai taba ganin su ba da Allah bai zai waya da su ya ce hajiya ga kayan ki na ɗora a mota ba na ba da waibul ɗinsu ya yi laifi don an ji yana magana da mata wai wata mata wai mijinta wai yana waya wai kullum idan ya zo yana waya wai sai ta haka ƙara hansuri ƙara sa hansuri mu ji da wa kake yi haba da Allah haba da Allah wa ya kai ki mijinki yana waya ki je ki sa kunne wai wai da ta ji kishin kishin muryar mace sai ta dauka wata fa wayar mai gidanta ta samu kun san ya ta yi wayar akwai security da thumbprint yake bude ta amma kun san ya ta yi in ke an yi an thumbprint din yana dan daukan yan mintuna ko dan minti ɗaya ko yan seconds haka bai rufe ba ya danna thumbprint yayi danne danne sai ya tashi sai ya shiga ya shiga toilet ya manta daman duk wayanka wallahi matarka sai ta gano ka akan wayarka duk wayan namiji wuf ta yi wuf ta lauke wayar kafin wayar ta shiga security din tana shiga ta daddana ta daddana sai kawai ta shiga wani guri ta ƙara nata thumbprint din akan wayar kin san a waya ɗaya ana iya sa thumbprint biyu ko uku gogan bai sani ba ashe ta shiga ta yi taɓe-taɓe ta danna thumbprint din ta ajiye idan ya kwanta bacci kawai sai ta zo ta sure wayar sai ta tafi kicin yana ta bacci gogon naki fa yana mun fashi fa shi ai yana gadara ya sa wa wayarsa security sai ta shiga kicin ta bude wayar nan ta sa tamfirin ɗinta ta bude ta ta dauki duk abin da dauka aiko da ta je ta bude wayar nan ta ga bala'i ai ta ga abin da ya hana ta bacci ta buɗe ta yi ta ganin tsiraicinsa yana ta tura wa 'yan mata nan ya ɗauki hotonsa daga shi sai gajeren wando ya yi haka wannan ya ɗauka ya tura mata wani akwai wanda tsirara ma ya tura mata eh karki buɗe wayan namiji kawai a wannan zamanin ni shawara ta ku daina buɗe wayoyin mazajen ku in kuna son ku samu kwanciyar hankali kawai ai shi kashi ai ba a san da kashi ba sai an buɗe shi kuma an taka shi an zo an yi kashi an lullube shi sai da zama na na ci abinci na in sha ruwa har da gyatsa ban san da kashi a wurin ba amma duk lokacin da aka yi kashi a wuri an rufe shi kirinkinki yasa kika je kika yaye kika bude shi to za ki ga kashi bakin ciki ya ishe ki da damuwa ko ba za ki zama a wurin ba wallahi wayoyin mazaje a cike yake da abubuwa sai wanda Allah ya zaba kaɗan ne daga cikinsu wata ta buɗe wayan mijinta ta je ta gan shi a wani guri ya zauna ya tsirara ga 'yan mata guda uku wannan tana masa tausa wannan tana masa kaza wannan tana masa kaza ta yi kuka ta ce yanzu wane ne wannan ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta zo ta same shi abin da ya fara cewa wa ya sa ki buɗe min wayata yanzu ita wannan mata sai aka ce da ita hajiya da da baki bude wayarsa ba ba kuna zaman lafiya ba ce wallahi lafiyar mu kalau ai ban san munafiki bane sai da na bude yace to waye ce ki nemo ki gane munafikin ne kawai ki daina budewa in za ta yi ringi sau nawa bar masa kayansa ban gani ba kawai ni ba ruwa na kawai a matsayin mutumin kirki ne kai amma wallahi shawara nake ba ku ya kuma tan kankiya ku daina bude wayoyin mazajen wallahi za ku ga abin da ba ku tsammani wani wallahi za ki ɗauka mutumin arziki ne mutumin kirki ne in kika buɗe wayarsa kin daina ganin mutuncinsa da darajarsa kurin ni shawarar da nake ba ku kenan zafin kishinku baya iya barin ku ku bar mazajenku su zauna lafiya da wayoyinsu a sa ido ana ta bibiya wani bai sani ba yana da irin security security nan na waya na lambobi idan zai in zai duba wayarsa sai ya yaudare ta eh wallahi abinan kuna la eh sai haka tassassa sai danna wata rana ta yaudare shi malam mata Allah mana afuwa da lamarin mata ya an sha hira ya manta sai ta zo ta zauna a nan bayansa kujera ce sai aka zo aka zauna a bayansa a nan tana dan shafa masa kafada tana gyara masa gashi ya manta sai ya ɗauko wayarsa suna hira ya manta tana ta masa abu na ashe kyamara ce a bayansa bai sani ba tas tas tas tas sai ta ga a ok 1237 ne oh 1237 sai ya ɗan jaya haka a to shi kenan ta bari wata rana ya shiga toilet yana wanka kawai ta ɗauka 1237 eh ta buɗe eh ta ba inda bata shiga ba a shiga hotuna a shiga gallery a shiga text message a shiga wane ne a shiga waye whatsapp din sama ya sa mata security ta da gannawa ta shiga duk lambar da ta ga ba a sa cikakken suna ba an sa an sa KD KDH oh Khadija ne Khadija ne bari dauka Khadija ne in an ta sa an sa M R Y oh Maryam Maryam Maryam in an sa B kaza a to binta ce kaza duk irin wannan kin san namiji in zai yi saving din lambar budurwa ko wata baya sa sunanta cikakke wani dabara yake yi yau fa ina ta baku sirri kyauta dabara yake sai sa wasu lambobi ba za a gane ba duka ta dauka ta je ta gani amma daga ƙarshen fim din ita ce hawan jini ya kama rashin bacci ya dame ta bakin ciki ya ishe ta ta rasa inda za ta sa kanta saboda mai bincike wani mutum ya fi shekara arba'in shi da matarsa ya ce ke hajiya ta ce mai gida ce kina son zaman lafiya da ni ce ya kware kuwa ce to duk inda aka kira wayana in sau dubu aka kira kake dauka kuma ki daina taba wayata ko caji in ban ce ki sa ba kun san kuna da rawan saka rawar kai na sawa miji caji in waya ya ce to ni ko caji in ban ce a sa ba karasa kin yadda ce na yadda kin yadda na yadda daga nan ta ce sai shekara goma ba ta ɗauki wayarsa ba in ba manta ta yi ce a miƙo masa yana mota wallahi ba ta ɗauka ba ruwanta da wayarsa ta ce hankali na a kwance duk abin da zai je ya je shi da Allah ni ina roƙon Allah Allah kare ni kawai to yanzu wata ta je ta dube wayan mijinta wallahi in kin ga wani abun har duniya ta tashi ba za ki sake ganin sa daraja da mutunci ba shine malamin yake cewa gashi kina ci kina sha kamar kanjamo ne kama ki ba kanjamo bane kama ki kin jefa kanki damuwa ne wannan gaba ta farko kenan um, akwai kuma kishi na maza ga matansu zan rufe da shi akwai mazajen da su kuma 'yan kishi ne kishin yayi yawa su takura wa mace su fitar da ita daga hayyacinta komi idan kin yi ba a yarda da ke ba irin wannan zazzafan kishi da maza suke yi na sa ido akan matansu har ya wuce gona da iri wannan ba daidai ba ne ta zo an mata waya wata rana ya ji muryar namiji shikenan ya kama bala'i kina waya da maza kina waya to wataƙila ƙaninta ne bugo mata alaji wataƙila ƙanin babanta ne kira ta wataƙila kaza ka zo ka ji tana magana da wani wataƙila malamin islamiyyar su ne ta buga mai waya tana mai fatawa akan hukuncin jinin al'ada ko akan hukuncin tarbiyyar 'ya'ya ba za ta yi waya da namiji ba dole za ta yi waya da namiji zato maza su yi ta zaton matansu ai ta fita unguwa ai bata dawo da wuri ba wallahi zuwa ce ta tsaya a wani wuri ka ganta ka ganta ya za ka rinka mummunan zato wa mataka ai kaza ai kaza shakka da zato yakan jefa namiji cikin kuncin rayuwa da shi da matarsa yanzu wani waya waya ya bugo yana yin waya da matarsa kawai sai ya jiyo muryar wani namiji da ya ji muryar namijin nan sai ce ke waye a gidan nan muryar wa nake ji sai ta ce mai gyaran wuta ne da ka turo shi zo ya gyara ban yadda ba imin bidiyo kwal wai ta yi bidiyo kwal ta daga ta haska ya hango mai gyaran wutan ne da ya turo koko wani ne ta ce daman zaman da muke yi da kai zaman zargi ne da tuhuma in baka yadda da ni ba ka hau jirgi ka tabo ta kasar waje ai sai ka kawo min mai gadi ya zauna a gidan zai fi maka alheri ai bai da kyau irin wannan wataƙila ɗan uwanta yayanta ko ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya muharraminta ne za ta iya zama da shi su hira su magana ko ya kai ta unguwa ko su je kaza ko su je kaza yaya namiji zai zo yana tuhumar matarsa akan ya ganta da yayansa yayanta ko kaninta ko yan gidansu uwa ɗaya uba ɗaya ko ta je gidansu suna hira suna wasa da yan uwanta da kannanta idan dai ba ya wuce gona da iri bane ba inda ba fitina ce ta gindaya ba bai kamata namiji ya rinka yin wannan ba da aka maganin kishi shine na mazan nan mutum ya daina bin zato da shakka akan matarsa in ba ka ba wallahi zaka gayyato shi dan gidanka ya kashe maka aure sannan kuma kullun idan mutum yana so ya kishi akan matarsa mai kyau ka lazumta wa matarka suturce jikinta idan za ta fita ta saka hijabi ta sa niqabi ta lullube jikinta alƙalli dai ta kare kanta daga dukkan fitina da wani yadda zai sa mata ido sannan kuma muna ba da shawara ga mata su rinka ba da ba ni sunan shi su rinka girmama ra'ayin miji idan miji ya ce a yi abu a yi idan miji ya ce kada a yi kar a yi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi khairun nisa man idza amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da in ka mata umarni za ta maka da'a sannan wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik idan baka nan za ta kare kanta gare ka da kuma dukiyarka ba za ta yi ma almubazzaranci ba sannan ba za ta je ta rinka alaka da mazan banza ba kuma ita ce matar da man idza nazarta ilaiha asarratka idan ka kalle ta kawai sai ka ji daɗi da farin ciki da ka kema ciki zama mijin da ki ga matar ki zama matar da mijinki ya ganki sai ji daɗi ba da ya ganki sai hawan jinin sa ya karuwa ki zama matar da idan mijinki ya bar gidan shi Allah Allah yake ya dawo wajenki saboda kulawar da zai samu tarbansa da ake namiji ana rike shi ne kamar da ake rike jariri ki duba yadda ke wa jaririnki ki daga ki riga tan ki riga ki riga ki jefa shi ki masa rawa ki ce yaro na wane ne dina wane ne shi ma miji sai an masa haka mijin wannan zamanin wallahi in ya miki nauyi kya san yadda zaki da shi Allah to ai wani zuwa yake gurin matar banza ta masa me yasa matarsa ta halal ba za ta yi mai ba ku ba yanzu tsiyar ku magana ma fa ba ku iya gaya wa mazajen ku da kwarai da Allah kin ga agogona ne ka je ka duba ban san inda yake ba yaushe za ki dawo ne ko kula shi ba za ta yi ba abincin nan gishiri bai ji ba ƙaro min gishiri oh daman kana iya gane gishiri ya ji ko bai ji ba a nan gidan ai can ana zuba maka shi har harshen kama ya kusan yankewa ba ka iya magana ma'ana ana bakin ciki yana zuwa gidan kishiya tana mai abinci delicious abinci lafiyayye wai nan ya zo ya tambayi gishiri wai wai ya rena mata hankali wai ita ma ta ma yi abinci ma har ma tambaya ke gishiri bai ji ba wato bata iya ba sai bakin magana dudu na tafi to sai me so yake a ce mai ya dawo lafiya ita ba ta faɗa na tafi to sai me assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah malam in zaka shigo ka shigo an ji sallamar taka ba za ta amsa sallama ba ai ta rena shi wani ya ce min wallahi malam ina yanko titin unguwarmu titin layin gidana sai dai in ji gabana yana faduwa gag gab gab na ce mai faru ya ce wallahi bala'in da nake tarawa a gidana ya ce matata ba rahama ba tausayi ya ce malam ta zage ni ta zagi duk abin daga dama ni kuma an ce mana a wa'azi mai musu haƙuri na ce a'a ka rinka fahimtar dai wa'azin abin da ake nufi ka rinka gane bayani ya ce wallahi malam ƙarshe har duka na take na ce to duka ya ce to ai lamarin mata ne malam sai ka yi haƙuri da su kin ga irin wannan namiji shi mata suke so ta ɗaga hannu ta da miji kuma wallahi bai sai magana ba wata kuma yadda ake kora kare a cuna kare a farauta ya kama wani abu haka take cuna wa miji 'ya'yansa su ta fada da mijin da uban wani ya ce wallahi matata ta shiga tsakanina da 'ya'yana gaba ɗaya ta nuna musu ba da mutunci yaro ka zo kana masa magana yana maka shan ƙanshi ashe uwarsa ta je ta masa famfo ta ce babanka baya sona babanka baya mun adalci babanka azzalumin bawa ne wallahi ku sa ubanku addu'a wallahi kuna wasa ba ku yi ubanku addu'a wallahi mugun mutum ne bai da mutunci yayi wa wance kaza ni bai mun kaza ba yanzu ma ni ya yake kaza yanzu umaran nan ma da kuka ji an ce abokiyar zama ta ta tafi yayanta ya kai ta wallahi ƙarya ne shi ya biya mata kuma aikin hajji ma shi zai zo ya biya mata amma zai ce dan uwanta ne ya biya mata dan Allah yaya mutum ‘ya'yansa za su gan shi da mutunci to daga cikin matsaloli da ake samu shine iyaye mata wasu suna shiga tsakanin miji tsakanin miji tsakanin uba da ‘ya'yansa malam a tayar maka da bala'i da yajin aiki a gidanka da, tashi hankali da, citta a gidanka tsakaninka da ‘ya'yanka ga ɗanka kana mai magana yana banza da kai ko ɗanka ya ɗebi kwanaki baya buga maka waya me ya faru uwarsa ce ta ziga shi a kanka ku ji tsoron Allah ku gyara abu na biyu daga cikin matsalolin suke damun mata a yau shine matsaloli na harkar tsafe-tsafe da sihirce-sihirce iyayena mata iyayena mata ‘yan uwana mata ‘ya'yana mata’ ina ja muku kunne akan harkar tsafe-tsafe da sirce-sirce iyaye mata ku nesanci bokaye iyaye mata ku nesanci matsafa iyaye mata ku nesanci surkulle da binne-binne iyaye mata ku nesanci tsafe-tsafe wa mazajenku wallahi idan na gaya muku wani abin da mata suke yi akan tsafi da sihiri akan zaman gidan aure Allah hankalinku bai zai dauka ba ga su kamar haka yau Allah ya kawo mu lokacin da saboda tsabar rashin tsoron Allah wasu mata mace tana iya zuwa ta kai kanta gidan boka ya kwanta da ita ya sadu da ita don biyan bukatarta boka akwai wanda ta je boka ya kwanta da ita kuturu ne bokan kuturu rubutun alkur'ani ya dauka yayi a jikin azzakarinsa da rubutu da tawada wai ta zo neman mallakan miji yace hajiya aikin da wahala tace duk wahala ko nawa ne za a kashe to ai matar alhaji ne akwai komai ta dauka harka kuɗi ne yace ba matsalar ba ta kuɗi ba ce hajiya da wahala akwai biyan bukata amma akwai wahala tace ko me a gaya mata yace to zai yi rubutu a gabansa kuma ka'idan wannan rubutun ba a so ya bushe sai a farjinta wallahi haka matan nan ta yadda yayi rubutun a gabansa ya rubuta ƙur'ani saboda kafirin mutum ne shi a cikin azzakarinsa da tawadar nan matan nan ta kwabe mutumin nan ya zo ya kwanta tare da ita dan wai ta mallaki miji in ta ce mota mota in ta ce umra umra in ta ce ba aure ba aure in ta ce zozo in ta ce tafi tafi mace tana iya ba da mutuncinta wa boka kazami boka dan ta'adda boka matsafi ko a nan jihar katsina kwanaki an ta nuna wani hoto na wata wani boka da ya je yana kwanciya da wasu mata wata mata ana ta nuna ta zina saboda tsafi ki je ki kwanta da wani dan biyan bukata wai wannan mijin da bai da garanti dare ɗaya zai iya sallaman ki wannan mijin da zai iya mutuwa tafiya barki ki aure wani namijin ki ma manta da shi shi yana kabari kin yi sabon aure kin manta da kin yi miji ya mutu kin binne shi ku daina yi mace tana iya sayar da kayan ɗakinta saboda tsafi saboda sihiri ta sayar da kayan ɗakinta ta kai wa boka ta kai wa matsafa yanzu a ƙasar nan ba malaman da suke cin karansu ba babbaka ko da babbaka irin malamai boka ya matsafa kuma ba mai kai musu kuɗi irin matan alhazai musamman matan da mazajen suke da kuɗi mace tana iya zuwa ta je ta yi duk abin da za ta yi don a wulakantar da kishiyarta kwanan nan wani kes da nake tattaunawa akan shi aka kamun shi wallahi sai da hankali na buga na ce kai wai yanzu mata saboda tsafi an samu mace ta ɗauki naman miya nama na miya ‘yan uwana mata, ina irin tsoka da ake sa ta miya, tsokar miya ta ɗauka ta yanka ƙwaya ɗaya ƙwaya biyu ta buɗe farjinta, ta saka shi sai da ya yi kwana biyu uku. Wata ma tana yin ƙaryar al'ada yadda bokan ya bayar sai naman nan ya yi sati a farjinta, ta tukwikuya shi ta sa shi ta rufe, in za ta yi fitsari ta kansa zai fita. sunansa wai dattin farji sai ya yi sati ko sai kwana uku sai a ɗauko shi sai a yi wa mai gida miya da shi bawan Allah ya zo ya sha miya ya kwace shi hadda abin nan ya cinye shi gaba ɗaya wai in mace ta yi wa mijinta wannan wai ƙaryarsa ya gamsu da wata mace a duniya a shimfiɗa in ba ita ba duk inda ya je sai ya dawo mata kun taba jin wannan to wallahi suna yi kun san wa yake sa yi wannan boka boka Allah ya isa duk matar da ta yi wa mijinta wannan ta cuce shi ki ba shi ƙazanta ya ci ki fitsari da najasa ya ci akwai wanda shi kuma ya kama kashi ta yi ta ba shi ya ci saboda 'yar wulaƙanci ce taki miyar kubewa ta masa lafiyayya mai yauki yana gaure miya yana ɗiba yana gaure tada mai da yajin daddawa yana gaure yana can ƙasa sai ya jiyo wani abu haka idan har haɗo da shi ya ɗauka yaji ne sai da ya gama ɗiba ɗiba sai ya ji bakinsa yana wani nyama nyama nyama da ya zo ya tambaya ba ta ɓoye masa wata ce kashi ne na sa maka kuma kaci alhamdulillah me ya jawo haka ta ce soyayya malam boka lamarin boka bai yi ba to shi yasa duk abin da za mu yi mu raba matanmu da zuwa gidan boka koyaya za mu yi mu raba matanmu da zuwa gidan boka ba karamin alheri ba ne banda barbade fa da ake yi tsafe-tsafe na barbade me barbade ka kula da hayakin da mataka take maka billahi azimu wata ba hayakin arziki ba ne ka zo kana kwance ka ji ana ta yiwu ana kana jin hayaki a ɗaki kai ka ɗauka turaren wuta ne hayaki ka take yi ta karbo ne daga wajen bokanta laka duk wanda matarsa za ta yi mai hayaki ya tabbatar wani gari ne daga ina ne in ba haka ba wallahi wallahi za a zuba maka kana shan kanshi amma ana shanye ka hayaki akwai wanda ake mai barbada a cikin abinci wani kuma ya zo yana ɗiban abinci yana loma yana ci sai rinka jin tsaki-tsaki ashe barbade ta masa ta karɓo ne daga gidan boka ta barbada mai akwai wanda ake zuba a cikin zoɓorodo wani mai son zoɓorodo ne hajiya yau ba zoɓo za ka sha zoɓo kuwa daman bokan cewa yake yi ki duba me ya fi so a cikin zoban nan za a kada ma kana sha wallahi shi yasa duk namijin da baya baya azkaru a gidansa baya zikiri Allah in dai ya hadu da matan banza sai ta kifar da shi kuma da kudin aljihun ka za a maka tsafi baka sani ba yayi ta diban abubuwa ashe barbade ake masa akwai wanda aka je kofar ɗakin sa tayil tayil kun san tayil ko wata rana baya nan ta nemo mai aikin tayil ya bude mata tayil din ta tone kasan tayil din ta zuba layin da za ta zuba wanda bokan ya ya bata ta dauka ta mai da tayil din aka mai da shi dan Allah ya za ka gane da tayil da kafet akai ya zo ya ta tsallaka kuma shi maganin in ka tsallaka zancen ka ya kare haka ya ta ketarawa ya je ya dawo ya ketara ya je ya dawo ya ketara an gama da shi shi yasa ko ku rinka yi wa wasu mazajen uzuri in kun ga suna wannan abu na rashin hankali akan matansu wallahi magance shi aka sihiri aka mai ki ga mijinki ya ta rudewa akan wata tana kiransa eh ina zuwa ina zuwa ina zuwa dan Allah ki jira ni ina zuwa amma ke zaki masa kira goma sha tara ba zai dauka ba ta gama da shi ne watakila ta barbade shi sai da yake kinga ustaziya ne ki kula da ustazancin ki ki dage da sallar dare sai Allah sa ki makarfin sa da yawa namiji yana yin abu wa matarsa ko yayi wa ƴaƴan matarsa wallahi bai san yana yi ba an masa sihiri ne wannan babi na tsafe-tsafe da sirce-sirce da mata suke yi wa maza yau ba magana musamman ga wanda Allah ya ba su mulki ko Allah ya ba su sarauta ko kasuwa take ja ko aka yana dan haske kaza matan malamai ne dai ban sani ba ko suna yi ko ba sa yi amma su ma za mu sa a bincike su sihirce-sihirce yau sun yawa a gidajen mata to ya za mu gyara wannan tauhidi manzo Allah yana cewa duk wanda ya je gidan boka ko ya je gidan wani matsafi sallarsa kwana arba'in babu in kina zuwa to ki sani saboda ku dai a raba ku da zuwa gidan boka sai an yi da gaske yanzu wata malama ce mai tafsiri fa da azumi a zo a yi tafsiri ana mata Allahu akbar mata suna taro ana ja mata baki mata ku ji sauran Allah zuwan ki duk a gidajen boka nan yayi yawa kaza kaza kaza Allah sai ya kona ki wata rana wasu mata sun tafi almajiran ta ne ba suka tafi wani kauye gidan wani boka sun je neman taimako ba suna zuwa sai suka tarar da malama ba tana jira sai aka ce malama sai suka ce ta ta hajiya kuna zuwa ne ah malama ke ma kina zuwa ta ana dan zuwa mana lokaci lokaci malama malama mai wa'azi an karar da ita gidan boka ita ba take cewa kana je wai a wai ana zuwa ai mazan yanzu sai a hankali ta gama yin wa'azi kar aje ashe ita ma tana zuwa wata kuma bala'i taitai akan kishi kishin ku yayi yawa kuna gaba da kishiya wanda kaza da aka je gidanta aka tarar ashe ta shekara uku ba ta yi kishin ta magana lamarin ku bai da kyau ku ji tsoron Allah ku gyara da wannan gaba ta tsafe-tsafe da sirce-sirce da yake faruwa tsakaninku ku ji tsoron Allah ku kiyaye abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa daga cikin matsalolin da suke damun mata shine wato ƙauracewar da maza suke wa mata na sani akwai matan da suna ƙauracewa mazajensu tabbas amma gaskiya idan an kwatanta yawansu a bincike ne da muke yi da ɗan abin da ba bai zama namiji ba cikakke baya iya saduwa da matarsa akwai wanda wallahi in ya yi ƙoƙari a wata ɗaya ya ba ta minti goma ko minti biyar a wata guda iya ƙarfinsa ya sadu da mace a wata guda sau ɗaya ne wannan bai da lafiya wannan ya samu matsala to yaya za a yi da matar da ita kuma tana da bukata sama da wannan amma alaji ya ki yadda ya gane bai da lafiya akwai wanda wallahi sai shekar bai waiwaci mace ba ko bai damu ba akwai matar da ce wallahi na fi shekara nawa ina kwanciya a gadon bayansa idan kafata ta taba kafarsa sai ya buge kafata sai ya yi tsaki ta ce kullum a gado ɗaya muke kwanciya amma sai mu shekara biyu uku wani abu bai shiga tsakaninmu da shi ba kuma duk abin da zaka masa na taya mai da sha'awa bayi da ita to kin ga wannan yayi esfiya ai gaskiya ne ya kamata mu faɗi gaskiya ai ɗayan biyu ne ko ya nemi magani ya dawo a matsayinsa namiji cikakke ba wai namiji mai faɗa namiji a waje dan ya kawo cefa ne yayi kaza yayi kaza amma baya iya biya wa mace bukatarta wannan ba cikakken namiji bane da haka dole ya nemi magani in ba haka ba kuma a yi zaman sulhu da yarjejeniya hajiya za ki iya jurewa ni dai nawa ya ƙare za ki iya zama a'a ba zan iya zama ba sauwaƙe mata da ta aure ta samu wani miji da rike ta kai kuma ka nemo matacciya irin ka sai ku zauna da ita a ai akwai ya'ya ai akwai kaza ya danganta in mace za ta iya jurewa ta zauna ta yi haƙuri shikenan wata ta ce a ba komai malam zan iya zama da 'ya'yana na ce to Allah miki albarka ki je ki ci gaba da biyayya Allah ya canja miki a gidan aljanna in kuma shine aljanna to Allah ya warkar da shi aljanna ya dawo bai da lafiya wani kuma kun san me ya kashe shi ciye ciye shan maiko shan zaki daga cikin abin da yake kashe namiji shan maiko ke da kanki ke kashe mijinki ki yi abinci ki sa mai nama da kitse ya cinye wallahi sai ya miki illa a shimfiɗa ki ku bari mu gaya muku gaskiya ku fahimta ku rike zaki a rinka bunkawa miji siga gau a shayi gau a kunu gau a zoɓo rodo namijin da ya kai shekara arba'in wallahi ko bai yi magana ba ku rage zuba mai siga don ku yana da illa kayan gwangwani kayan shaye-shaye kayan zaki lemuka masu gas gas gas ɗin nan bai da amfani ga ɗa namiji yana da illa a abinci kawai zaki iya illata mijinki ba zai kai shekarun da ake tsammani zai kai ba gashi ko bai mutu ba amma kuma an kashe mazakutansa saboda baki isan irin abincin da kike ba mijinki ba ya kamata ku shiga makarantar abinci ku tambayi likitoci su gaya muku wani abinci ya kamata ba mijina wani abinci ya kamata ba shi da gabzawa miji magi a cikin abinci gau ku takaice shi yana da illa kai yawa sama sama duk inda aka iya abinci kwararre na ga ba magi gau ba gishiri gau ba mai a kwance ka gama ci ta yi abinci sai ka tsiyaye man gyada ku mata ku a wajenku illarsa kaɗan ne sai dai kuma yana da illar cholesterol ya sa muku cholesterol daga nan sai hawan jini a ce mace ta rinka zubawa miji kitse wata ba kaki ne haka mijin zai zo yana can kaki ne kaki ne ai kaki ne tsakaninka da kaki ne kai namiji sai dai ka zubar da shi amma yawanci matan zamani ba su gane ba kenan akwai buƙatar ku gane wani irin abinci ya kamata ku ba mijin ku to wani a gidansa matarsa ta kashe shi da ka tun yana da fawarsa da karfinsa da ƙarshe kawai sai ga rauni ya same shi shi bacci yake ji shi wallahi ya gaji shi kaza shi kaza shi kaza ke kuma kina nan kina ganiyarki amma ba miji a shimfiɗa za ki wahala za ki shiga damuwa da haka ku kula da lafiyar mazajenku ta hanyar ba su abincin da ya dace a kula da su da ba su abubuwan da zai gyara su ya inganta su ku kanku kuna cin abin da zai inganta ku ya gyara ku me yasa ba kwa ba wa mazajenku abin da za su ce inganta su da cin naman kaza da bawon kaza mace ta soya wa miji kaza da bawon nan duk matar da ta san me take yi ko mijinta bai yi magana ba ba ta soya masa naman kaza da wannan bawan wannan bawan mai shegen daɗin nan to shi kuma shine bala'i a jikin kaza duk namijin da yake cin wannan wallahi wata ran sai dai kiga yana birgima kawai sai dai ki ganshi ya ganki ga bala'in hawan jini da ciwon da zai ciwon ainihin cholesterol da zai kama shi kitse zai taru masa a zuciya kitse a gangan jiki saboda wannan bawon kazan hadari ne a jikin dan adam duk inda aka ci gaba bare shi ake a zubar da shi amma ke ba ki da wayewa ba ki sani ba ha kike soyawa ko kuma ki tattare shi ma ki hambude ki cinye ko kuma wani ma shi wannan bawan yake nema ya ci akwai hadari to yanzu wannan kun ga me ya kashe shi abincin da yake ci sai ku gyara akwai wanda kuma fajiri ne tsabar fajirci yake sa yake kaurace wa matarsa yana da matan banza da yake biyan bukatarsu iyaye na maza ku sani hakkin iyalinku ne a kanku ku biya musu bukatarsu a shimfiɗa a dole matukar mace tana cikin bukata to dole ka yaye mata dan ba za ta fita karuwanci ba kamar yadda kai kake bukata ka zo ka neme ta to ya kamata ita ma in ta neme ka ka biya mata bukatar ta amma mutum zai je waje ya alaka da karuwai da matan banza da yan matan jami'a ko yan matan kwalaji ko yan matan unguwa ko yan matan kaza ko yan matan kaza wallahi wani ma an kama shi da yar aikin gidansa yake tsiya in matar ta tafi aiki sai ya zo kawai da yake mai aikin munafuka ce sai ta bashi kanta ya ta biyan bukatarsa a kanta Allah ya cire masa shedan ya cire masa sha'awar matarsa ta sunna amma yana sha'awar mai sharan gidansa ku bi a hankali ku rinka lura da mazajen ku ba tuhuma nake yi ba wala duk wacce take da yarinya budurwa tana mata aiki a gida ki daina bari tana haduwa da mai gidanki shawara ce na baki komun salahasa da addininsa ki ce mata ke karki yadda ki rinka zuwa gidan nan aiki sai bayan sha ɗaya in mai gidana ya fita ke duk inda la'asar ta kin gama aikinki mai gidana yana dawowa da la'asar dab da magarba ya shekara biyu bai ganta ba kuma tana miki aikin wani ya zo yana cewa wai ina wance ne ina wance ce tana nan mana ya ba a ganin ta a gidan ta ce to ina ruwanka da ita me sai ka ganta ba dai aiki ne ba tana zuwa tana mun aiki ba a a yau azuma a rinka dan gaisawa in ji mai gidan a a rinka gaisa wai zai bata kudin aikinta wai da hannunsa zai rinka bata ta ce ni na ɗauko ta aiki kuma ni zan biya ta ka bani kudi in biya ta maganan ma ka zo ka ganta ku gaisa yara ba su da ladabi ta zo tana aiki a gidana ba ta zuwa tana gaishe ta ce a ba rashin ladabi bane ba aiki take a gidan sai ta gama tukunna ni na bata dama ashe mijin yana da manufa zamani ya canja yan uwana mutum zai zo ya nemi matar da take masa aiki a gidansa wallahi amma kuma ce duka bakar ki je yanzu hawan jinin ki ya hau ki ce yarki yarinyar ki da take gida watakila kina tuhumi mai gidanki ni dai na gaya miki musamman wanda suka fi hadari masu kwana a gidan ga ɗakin ta ga ɗakin mai gida wata rana kin tafi biki sati biyu yar aiki tana nan wata ta ce mai gida zan tafi zan je biki kaza kaza to zaki tafi eh da zaki tafi ya za a yi zaki tafi yana so ya ce ta bar mai aiki ya ce ta ce a tare za mu tafi ya ce a kamar yaya to me za ta miki ta ce a za mu je za ta dan taimaka min da abubuwa ta ce tab hauka nake in tafi in bar masa ita wallahi komai zai iya faruwa shedar zai iya ziga shi da daddare je wani abu kuma matan na zamani yan matan da kuke gani wallahi wasu munafukai ne yadda take yi kuma wai kina magana daukar ciki yanzu akwai kwaya ɗaya in ta sha kwaya pap in ya kawo mata kwaya tana jefa kwaya duk abin da zai ko kwana zai da ita ba za ta dau ciki ba abinda aka kama mutum yau yana zina da yarsa budurwa mutum aka kama shi yana zina da yarsa budurwa ya kori uwarta ta yi masa laifi ya sallame ta kawai ya ce wa yar ta dawo da gadonta ɗakinsa abin mamaki yana kwanciya da yarsa da ƙarshe da ya ce masa ya fi ma jin daɗinta akan uwarta wallahi wannan yar take faɗa malam kuma sai da ta ɗau ciki aka rasa yadda za a yi aka je aka zubar da cikin shi ya je sa aka zubar da cikin kuma ya dawo da ita ya daura mata implant ya ci gaba da yi lokacin aurenta ya ya ƙara wata shida ubanta yaushe za a yadda da namiji a wannan zamanin ba tuhuma nake yi ba amma wallahi ku bi a hankali ba lokaci muna kan hanya kuma abubuwan ma wai tambayan da malam ai sai dai hakurar su ba ga ko kuwa sha biyu muna da abin nan abubuwan naku ne suna da yawa larurorinku ku wai ko ba ku yadda ba ne na ga kun yi shiru jikinku ya yi sanyi kowa tana ta tunani a je a gyara a gyara a gyara a gyara daga ƙarshe ana samun mazaje suna gujewa mata su ƙaurace musu wata ta ce mijinta shekara hudu wata shekara goma wata shekara biyar wata shekara kaza wata wata bakwai wallahi abu mai sauƙi ne yanzu namiji ya ɗauke miki wuta sai shekara guda bai kwana a ɗakin ki ba kuma an kasa gane me dalili wannan wa'azin idan na je gaban maza na fi yin sa da ƙarfi sosai amma na san mata suna fama da wannan larura bila adadin ban zo muku matsala ta ƙarshe matsalar neman mata na maza ba kullun ne kun ji na gaya muku kullun kwanan duniya a sati sau biyu uku hudu biyar wallahi sai an kira ni ana mun fatawa malam mijina yana neman mata malam na kama mijina yana chatin sex chat malam na kama mijina yana bayyana tsiraicinsa ga wata yarinya malam na kama tsiraicin wata yarinya a wayar mijina malam mijina baya a kaza mijina yana neman kishiya ta yana neman abokiyar matar abokinsa mijina kullum yanzu kya iya cewa neman maza da mata suke yi kusan nema ke zama ruwan dare da yawa mata suna kukan mazajen suna neman mata wata mata ce wallahi na san mazinaci ne amma ya zane da shi wannan uban ya'yan da ya tara mu ina zani in tafi gidanmu ba da uba ba da uwa ba da kowa ba da dangi yan uwana ma ni nake taimaka musu tace wallahi na san mazinaci ne wata da kanta take shirya wa mijinta briefcase ta sa masa ta sa masa condom ko ta cire masa condom in ya dawo daga tafiya kororon roba na saduwa da mata in zai yi tafiya kawai ta riga ta sani wata tace wallahi wallahi malam na sani yana da matan banza a GRA a gidansa GRA wallahi malam na sani in yaje Abuja akwai matan da yake kwana da su wallahi na sha kiran mijina da daddare karfe biyu karfe uku kawai sai dai in ji ya manta sai dai in ji muryar mace ko tana magana ko tana waya daga shi sai ita a hotel ni kuma nan ya zubar da ni a garin mu ya ce Abuja yake aiki suna nan bila adadin barkace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك